ɗayanmu a ce al'aurarsa tana fitar da mani kuma gashi a lokacin da ana cikin ibada amma shi bai harama da aikin hajji ba?
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم wannan abin da suke ganin kamar ba daidai ba ne sai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da suke faɗa فقال annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce لو استكبرت من أمري ما استدبرت da na san abin da zai je ya zo daga lamarina ما اهتديت da ban taho da hadaya ba ولولا أن معي الهدايا domin ba dan na taho da hadaya tare da ni ba لأعلنت ni ma da idan na umara sai na warware وهذا عائشة رضي الله عنها ana haka kuma sai haila ta zo na Aisha Allah ya da gare ta فنسكت المناسك sai كلها dukkan abin da ake na ibada aiki hajji baki daya Kai haila ta Allah.
ta ba abin da bace ba غير أنها لم تطف بالبيت sai dai cewa ita bace dawafi da daki ba فلما دهرت saboda haka mai haila dawafi da daki ne ba za ta ci ba tunda dai mai haila ba ta shiga masallaci ballantana ba ta shiga Ka'aba falamma دهرت yayin da ta samu tsarki طافت بالبيت sai ta yi tsafin da dakin قالت يا أتي.
رسول الله ya ma'aikin Allah تنطلقون بحجة وعمرة yanzu kowa ya samu aikin hajji da umara zai koma gida وانطلقوا بحج amma ni saboda hailar da ta zo ban samu yin umara ba sai aikin hajji zan koma kawai da shi فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarci abdurrahman dan abi makar أن يخرج معها إلى التنعيم cewa iraka ƴan uwarsa wajen da ake kira tan'im فأفتمرت بعد الحج ta yi umara bayan aikin hajji حدثنا da haka محمد wasu malamai su cewa ana yin umara bayan bayan aikin hajji wanda za ga ibn al-qayyim al-jawziyya yana faɗa cewa akwai hadisin da aka rawaito ardiful umrata ala al-hajji fa innahu yafil faqra ku goya umara akan aikin hajji saboda tana kore talauci na'am حدثنا محمد بن هشام حدثنا إسماعيل عن أيوب نعم عن حفصة قالت كنا نملأ أواجقنا Hamsa ta ce mun kasance muna hana zababbun mata a cikinmu أن يخرجنا daga cewa su fita ashe mata ba a suke su fita duk inda suka ga dama.
فقدمت امرأة Wata mata ta gabato نعم فنزلت كسر بني خلف ta sauka a wato unguwar Banu Halafe فحدثت أن أختها كانت تحت رجل Ta ba ta من labari.
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa ‘yan uwarta tana auren wani mutum daga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam أدق زامع رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda mijin nata ya yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam سنتي عشرة غزوة yaƙi goma sha biyu.
نعم وكانت أختي معه Kuma dukkan yaƙin nan da aka yi, ‘yar uwata matarsa tana tare da shi في ست a غزوات cikin yaƙoƙi guda shida tare da ita ake tafiya yaƙin.
نعم قالت Ta ce, كنا نداوي الكلمة aikin da muke in mun fita yaƙi tare da mazajenmu mu muke yin maganin waɗanda aka yi wa rauni ونقوم على المرضى kuma mu muke tsayawa mu yi jiyan marasa lafiya فسألت أختي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم yar uwata sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فقالت sai ta ce هل على إهدانا بأس yalla ɗayan mu tana da laifi in lam yakun laha jilbabun idan ya zama ba ta da hijabin da za ta yafa Allah takharuja cewa ta zauna ba ta fita ba yakin da za a fita faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce litribisa sahibatuha ƙawarta ta ba ta aro, ai ana buƙatar taimakekeniya a cikin aikin Allah, wata awanu albirri wata kawa. Saboda haka fita yaƙi, ai lamari ne wanda yake na taimako a cikin tafarkin Allah, don haka ta ba ta aro in ta fita ta je ta yi wannan aikin da za ta yi sai ta dawo mata da shi. Wal tashadil khaira na'am kuma ta je ta halarci alheri da wannan mayafin nata wa da'watul mu'minina da kuma addu'a kyakkyawa ta muminai.
falamma qadimat umma adiyata radiyallahu anha yayin da mun baɗi ya Allah ya da gare ta ta gabato sa'alnaha sai muka tambaye ta aw qalat sa'alnaha ko ta ce sa'alna ha muka tambaye ta aw qalat sa'alnaha shine fa faqalat sai ta ce wa kana la tadhkuru rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ita ummu aymana ummu adiya al-ansariya ba ta ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama illa qalat bi abi sai ta ce wai manzon Allah fansa ne da ubana na yarda in fanshi manzon Allah da mahaifina saboda kaunar da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقلنا sai muka ce أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا dan Allah kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kaza da kaza قالت نعم sai ta ce kwarai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza da kaza بأبي shi fansa ne na yadda in rasa ubana in same shi kamar yadda alfaza zai yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yuftada faqala sai yace لنخرج رواتكم lalle ku dinga fitar da zababbun mata su dinga zuwa idi ذوات الهدور ba abota darbuka shine dan gidan da ake a dora a raƙumi a sa mace a ciki a kare ta ka a ganta saboda zamo wata zababbiya ce أو الأواتك ko ko wanda suke zababbu وذوات الهدور da ma abota darbuka والهو ييض da balagagu waɗanda suke masu haila ma فليس أدر الخير dan su je idi su halarci alheri ودعوة المسلمين kuma su halarci addu'ar musulmi da ake yi a idi ويعتذر الهيض المصلى masu hailar ana buƙatar su nisanci masallatar idi kada su zauna cikin masu sallah فقلت sai na ce الهائل har ma mai haila فقالت sai ta ce أوليس تشهد عرفتا to in mai haila ta je idi laifi ne ba tana zuwa filin arfa ba arfa ba gaba da idi take ba وتشهد كذا وتشهد كذا mai haila ba tana zuwa kaza ba tana zuwa kaza tana zuwa ta yi jifan shekan tana zuwa ta yi kwanan muzdalifa tana zuwa ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza باب هذا باب الإهلال من البدهاء yin harama daga kwarin Ma- makka وغير هذا المكي ga wanda yake mazaunin makka ولا الحاج da kuma wanda yake alhaji إذا خرج إلى منى idan ya fita zuwa mina وسئل باو an tambayi malam adawu ibn rabahin عن المجاور daga waɗanda suka zamanto Yulahi.
wato anil muja وري daga wanda suka ja- mako- suka zamanto sun yi mujawara makota Gaske يلبي بالحج talbiya da aikin hajji wannan hadisin mu'allaki sayyid ibn mansur ya kashi mutasili wato ta hanyar wato abdullahi ibn umar na'am قال ابن عمر abdullahi ibn umar yace رضي الله Allah عنهما ya da shi يلبي يوم الترويه ranar tarwiya ranar takwas ga watan zulhijja suna yin talbiya إذا صلى idan suka الظهر sallah azhar واستوى على an yi sabani a راحلته ina ake sallah azhar mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ana yin sallah azhar ne a can mina za a fita a tafi wani sallah a tafi mina tun kafin lokacin azhar in an je can azhar za a yi azhar la'asar magarba isha asuba a can sannan gari ya waye za a tafi kuma filin arfa wasawa ala rahilati idan ya daidaita akan abin hawansa وقال عبد الملك abdulmalik ya faɗa أمضى أمضى سائل عن جابر رضي الله عنه daga ɗa'i daga shi ma da hadisin wato ya karɓo shi ne daga Abdulmalik ibn Abi Sulaimana wanda Muslim ya kawo shi mutasili ta hanyar ada'u daga Jabiru قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم yace mun gabato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فأهللنا يوم التروية muka yi harama da aikin hajji ranar da ake cewa ranar takwas ga watan Zulhijja ranar turar ruwa وجعلنا مكة بزهر mun sanya maka wato bizaharin a baya لبينا بالحج sai muka yi talbiya da aikin hajji وقال أبو الزرع زبيري Abu Zubairi ya faɗa shi kuma ruwayarsa عن جابر daga Jabiru shi ma Imam Ahmad da Muslim sun kawo hadisin mutasili أهللنا من البدهاء cewa mun yi harama da aikin hajji daga farin Makka وقال عبيد بن جرير bai لابن da bin عمر gare رضي الله nan ya ga عنه Abdullahi dan Umar Allah ya dade su رأيتك إذا كنا بمكة أهل الناس أهل kai الناس Abdullahi dan Umar mun ganka idan kana Makka mutane suna yin harama da aikin hajji إذا رأوا da الهلال zarar sun ga watan Zulhijja ya kama ولم تهل أنت amma kai baka harama da aikin hajji حتى يوم التروية har ranar da ake zuwa a fita ranar mai sannan za ka yi harama da aikin hajji فقال sai ya ce لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل ban ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana harama da aikin hajji ba حتى تم حتى تنبعث بي راحلته har sai abin hawansa ya zabura da shi a cikin tafiya باب أين يصلي الظهر يوم التروية babu ranar da aka ce za a je mina a yi kwanan mina na farko wanda daga nan za a tafi arfa to a ranar a ina ya kamata mai aikin hajji sallah a zahar حدثني عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن العزرق.
حدثنا سفيان an Abdul Aziz bin Rufai'in qala daga Abdul Aziz ibn Rufai'in yace sa'altu Anas bin Malik radiyallahu na anhu tambayi Anas dan Maliku Allah ya yarda da shi a cikin hadisin Buhari kaf in banda anan ba inda Abdul Aziz bin Rufai'in ya karbo hadisi daga Anas dan Maliku wannan guda ɗaya tilo ya karba daga Maliku a cikin Jami'ul Sahih amma ya kawo ƴan hadisan daga wasu amma ba daga Anas ba in dai isnadin sa zuwa Anas ne to wannan hadisin kawai ya kawo na'am قلت أكبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم yace ba ni labarin wani abu da ka kiyaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallama أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ranar da ake fita mina ranar takwas ga watan zulhijja ranar da ake tsoron ruwa a fita a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla azhar da la'asar قال بمنى yace aminai قلت sai na ce masa فأين صلى العصر fa ina ya sallar la'asar يوم النفر ranar da ake dawowa قال بالأبته yace a kwarin maka ثم قال sannan yace فعلك ما يفعل أمرك umara'uka amma karka ji wannan ka ce kai lalle sai haka za ka yi idan wayanda kake karkashin suka ce ga yanda za a yi to ka bi su ka yi abin da suka yi ba wani abu bane
حدثنا علي da haka wanda yake nuna ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yi amma ba wai lalle sai an yi hakan ba an dai fi son a yi yanda annabi yi. dan aka samu wanda suke jagoro suka ce a'a bari a yi kaza bari a yi kaza mutuka dai ba cewa aka yi sun yi abin da yake ba daidai ba sai a bi su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa an tara kufran bawahan ba a cewa za a yi wa shugabanni tawaye sai abin da suka zo da shi na kafirci a fili wanda babu wata tawili da zai karba sannan ne fa za a yi musu tawaye Isna Aliyu sami'a Abubakar bin Ayyash Hadathana Abdul Aziz.
to Anasan ها kaga Abdul Aziz bin Rufa'in yace naga Anas dan a tabbatar da hadisin da yake sama muttasili ne وحدثني إسماعيل بن أبان مم.
حدثنا أبو بكر مم.
عن عبد العزيز قال مم.
خرجت إلى منى يوم التروية yace na fita izuwa min ranar yawmut tarwiyati فلقيت انس رضي الله عنه na haɗu da Anas قائماً ɗan Maliku Allah ya daga gare shi yana tafiya a kan jaki.
فقا- فقلت Sai na ce, اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم a ina الظهر manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah azhar a wannan ranar.
فقال Sai ya ce, انظر حيث يصلي مراؤك ka kula da inda sarakunan ka suka yi sallah, ayi a filin mina da inda kai sallah duk ɗaya ne.
نعم فصلي Kai sallah karkace sai ka je lalle inda annabi ya yi. Ya sa a lokacin da annabi ma ya je a filin arfa ya ce wa ƙafta hahuna. Wal arfata kullu ha mawqifun. Na tsaya ni a nan, amma a gane ko ina mutum ya tsaya arfa duk daidai ne dan idan kowa ya ce sai inda annabi ya tsaya zai tsaya to waye zai tsaya waye ba zai tsaya ba duk duniya da ta zo gurin mutum nawa za a kashe wajen kokawa da turereniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a in dai ka zo arfa da inda ka zauna duk ɗaya ne shi ma nan yake gaya masa a karkace wai sai a inda annabi ya tsaya duk inda ka tsaya ɗaya ne dan ba haka ba abin zai ba zuwa ga mushakka ga al'umma
نعم باب صلاة بمنى Babu idan an fita mina an je mina ranar takwas ga watan Zulhijja ya ake yin sallah tunda an ce sallah ma ta azhar ana yin ta a mina a wannan ranar ta yawmut tarwiyah.
حدثنا ابراهيم بن المنذري مم.
حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallah a mina raka'a biyu.
وابو بكر وعمر Sayyidina Abubakar da Umar ba su yi sallah raka'a biyu a mina.
وعثمان Sayyidina Usman ma ya yi raka'a biyu a farkon halifancinsa.
صدر من خلافته Farkon halifancinsa.
حدثنا saboda haka ko da mutumin maka ne idan dai aka fara aikin hajji in an zo mina to duk mai raka'a hudu raka'a biyu za a yi ta amma sai na Usman a farkon halifancin ta shi ma haka yi haka manzo Allah yi haka sai na Bakar yi haka sai na Umar yi haka sai na Usman yi a farkon halifancin sa na'am حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الحمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال Allah ya dade shi صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah ونحن أكثر ما كنا قبل mu mun zama mafi yawa daga abin da muka kasance da dai وآمنوا بمن الركعتين kuma muka ba da gaskiya da shi ya mana sallah amina raka biyu mun fi kowane lokaci zama cikin aminci ma'ana ba lokaci ne na tsoro ba ba lokaci ba ne na yaƙi ba na tafiya ba a cikin nutsuwa ake amma dai raka biyu ake amina a zahar raka biyu la'asar raka biyu isha raka biyu
حدثنا قبيسة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد مم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال na'am na'am صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين Abdullah bin Mas'ud ya ce na yi sallah raka biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a raka min a sallan mina.
آه، وما أبي بكر رضي الله Haka sai na عنه Abubakar ركعتين.
tare da shi raka biyu ake yi a mina.
وما عمر رضي الله عنه Haka tare da ركعتين.
sai na Umar raka biyu ake yi a mina.
ثم تفرقت بكم الطرق Sannan kuma hanya ta rarraba ku.
فيا ليت خفيف Ya kai ta rabona daga samun raka hudu da aka ce sai na Usman a bana raka hudu ina ma na je nema ne raka hudu da samu falalar raka hudu.
ركعتان متكبرات na san biyun da ya tabbas karfafu ne biyun kuma da ya yi shahadi to muna laliban ko Allah zai ba da lada باب صوم يوم عرفة kaga wannan yake nuna kenan idan an ga wayanda suke jagorori sun zo da abu ba a cewa a'a ba za a yi ba ya za a yi ai ayo annabi bai ba ai kaza kaza a'a sai a tsaya a duba a ga idan dai wayanda sun an san sun san abin da suke ne suka yi to shikenan sai a kyale an san suna da hujja yanzu kamar sai da na Usman yadda Allah ta tabbata a gare shi annabi yayi raka'a biyu Abubakar ya raka'a biyu sai na Usman Umar yayi raka'a biyu sai na Usman shi kansa raka'a biyu a farkon halifanci amma a ƙarshe ya koma yin raka'a hudu yanzu aka ce sai na Usman bai san me yake ba ne kuma ga wayanda suke su ma manyan sahabbai ne suka bi shi sallar kuma a ƙarshe ma wanda bai samu ba yake cewa ina ma ya samu wannan raka'a hudun shi ma iyi dan in shiga cikin falalarta da haka ashe wannan yake nuna in dai an gama malamai sun yi abu to ba abu ne da za a yi saurin suka a kai sai a bi su a hankali yadda shari'a ta ce fasalu ahlaz zikiri in kuntum la ta'lamu sai a tambayi ma'abuta wannan abun idan ba a sani ba amma ba daidai bane dan mutum kaga yayi wani abu kai baka sani ba kuma ka fada masa da suka ko da hantara ko ba ta bayi da kafurtawa wannan ba daidai ba ne sai ka same shi cikin girmamawa da kuma neman fahimta dan Allah dan annabi na ga kayi kaza menene dalilin yin kaza ko me yasa kai kaza kaga shi da i shi ya san dalilin sa shi zai gaya ma dalilin sa idan ka ji ka gamsu da nasu dalilin sai ka karba idan ka ji dalilin sa bai gamsar da kai ba sai ka kyale shi kowa ya tsaya akan fahimtarsa amma ba ya zama to don kun samu sabanin fahimta da mutum shikenan ka dinga cewa ya zama kafiri ko ya zama mushriki ko ya zama dan bid'a ko ya zama kaza ko ya zama kaza mafi yawa mutane suna yin haka ne bisa rashin sani ba daidai bane haka kafin ka kalubalanci mutum sai ka tambaye shi shi da kaga abin a tare da shi karka ce a barin tambayi wani malami naga ana yin kaza to ta yi shi malamin ba ɓangaren sa bane dan ilimi da ka sani fani fanni ne kaddan kullun kaga mutum ya dau littafi ya tafi makaranta ka ce komai ya sani wani ilimin tauhidi ya iya wani ilimin fiqh ya sani wani ilimin lugar larabci ya sani wani nahwu ya iya wani balaga wani hadisi kaga idan abin da ka gani a wajen malamin hadisi ne idan ka ce a bari ka tafi wajen malamin luga ko malamin tauhidi shi zai ma fassarar me wancan kaga kwamata na za a yi dan ba bangaren sa bane maimakon ya bayyana ilimi ma kashin ta sai ya bayyana jahilci dan haka ashe shi wanda kaga yana yi shi zaka tambaya ko kuma masu wannan ilimin yanzu ko a asibiti ne ai kaga an ware likitan ido daban likitan kunne daban likitan ciki daban likitan mata daban likitan kaza daban likitan yara daban likitan tsofaffi daban to zaka ce duk cutar da ta kama ka kawai zaka je kun likita ɗaya shi zai duba komai kaga wannan idan kace za ka yi amfani da haka ba abin da za a in banda rugujewa shi yasa addinin musulunci ya fi komai tsari da abin da ka gani baka gane ba kai tambaya ba ka ce a'a ai ba ai ba me isa aka yi to ga sai na Usman shi kowa yayi raka'a hudu amma raka'a biyu amma yayi raka'a hudu kuma sahabban suka bi shi sallah kuma wanda bai ci ba suka ce ina mun ma sun samu sun yi na'am باب صوم يوم عرفة
babin da yake bayani akan mahimmancin yin azumi ranar arfa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا التنيسي سفيان.
كده نعم التنيسي نعم علي بن عبد الله
حدثنا سفيان إيه.
عن الزهري ana ce masa kuma wato a- a- a- a- a- a- a- Alil Madini Alil Madini shine babban malamin Buhari an ce shi Alil Madini a Imam Buhari da kansa idan yana son ya sake goge matsalolin ilimi to makarantar Alil Madini yake zuwa ya zauna in ya ji karatu ya ji karatu sai ya ji kamar bai san komai ba shi yasa ma yake cewa ma sagartu nafsi ala ahadin ma sagartu ala ali bil madini ani ban taba jin kaina ban san komai ba a wajen wani malami in ba wajen ali bil madini ba saboda irin ilimin da Allah ya bashi na hadisi da ɗalibai suka ga ali al madini yanda Buhari yake faɗa dangane da shi sai ce da'ahu fa inni lam ara mislahu kyale Buhari ani ma ban ga wani ɗalibi irinsa ba tun da nake karantar da ɗalibai ba taɓa ganin zakakurin ɗalibin da malami in bai a hankali ba zai kure shi kamar sa kaga kowanne ya yaba kowanne a matsayinsa to don haka ya ce haddasa sufyan an zuhuri haddasa salimu salimu shine jikan sayyidina abdullahi dan umar jikan a umar dan abdullahi dan umar قال ɗalibin سمعت sayyidina أميرا umaira ميلاد yace na ji wani da ake kira umairu wanda shi bararren bawa ne na ummul fadali عن أم الفضل wato ita ce Lubaba mata Abbas uwar Falalu dan Abbas ya kar ta karbo daga Ummul Falali شك الناس يوم عرفت في صوم النبي صلى الله عليه وسلم a nan fa a gani cewa kai bai wata ce amma kuma ta karbo daga gare ta ma'ana yana nuna kenan duk inda aka samu malami wanda yake kusa da shi kana kenan da ya zamanto ya san wani abu ba daidai bane ka zauna da malami amma baka san komai ba wannan asara ce da lalacewa a duk mutanen kirki wanda suke malamai dole wanda yake kusa da su sai kaga ya dosa na ilimi shi yasa wani abin sai kaga an karbo daga bayinsu ko wanda suka zauna da su tace mutane suna ta kokonto ranar arfa a cikin shin annabi sallallahu alaihi wasallam a filin arfa din nan annabi yana azumi ko ko baya azumi فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ummul fadali lubaba sai ta aiko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin sha kamar yanzu ne saboda ana tsayuwa a arfa a aiko maka da ruwa suwan wata ko kuma ruwan zanzan mai kyau a cikin wato ɗan robarsa ga zafin rana kaga mutukar an san in dai ba azumi kake ba za ka sha فشربه fasharibahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha wannan ne ya zamanto aka ce ai wanda ya je aikin haji an karhanta ya ce zai yi azumi ranar arfa azumi ranar arfa abu ne wanda yake mandubi an ce wanda yi shi za a gan karimar zunubin shekara ɗaya da ta wuce da shekarar da za ta zo amma banda wanda ya je filin arfa a wajen aikin haji shi ba a neman sa da cewa ya tsaya ya ce zai yi azumi saboda ayyukan da suke gabansa kada ya samu kasala da za ta hana shi tsayawa da ayyukan da ake bukata.
آه. باب التلبية والتكبير إذا قدم من منى إلى عرفة Babin da yake bayanin yin talbiya da kabbara idan mutum ya dawo daga mina zuwa filin arfa ana bukata a hanya ba a ci gaba da talbiya saboda malamai sun yi sabani a ina ne za a daina talbiya wasu ka ce ai daga ranar arfa an daina amma imamul buhari ya kawo babu ya ce a'a ai ba ma zancen wato a a ce an daina ba ai daga mina idan za a tafi arfa za a ci gaba da yin talbiya labbaik allahumma labbaik da sana abdullahi bin yusufa أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه cewa shi ya tambayi anas dan maliku yadda Allah ta tabbata a gare shi آمين وهما غاديان من منى إلى عرفة daga shi Muhammad dan Abi Bakar as-Saqafi da kuma Anas din sun dawo daga Mina za su tafi Arfa نعم كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ya kuka yi a wannan rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda wato aka yi harama da aikin haji فقال musamman wanda ya mutar ya ce haramar wato ranar takwas ga wata kaga ya je mina ya zauna ya yi sallolin nan guda biyar tun azahar la'asar magarba isha ya kwana asuba ya yi sallah to gari yana wayewa ya tafi filin wato mina mina da ya je wato ya tafi filin arfa in ya je filin arfa to a nan zai haɗa sallar azahar da la'asar a lokacin azahar kuma duk raka biyu tare da liman in liman ya yi sallar sa ba samu ne musalla raka biyu azahar raka biyu la'asar sha biyu da rabi duk an yi kayi azahar kayi la'asar kai da sallah kuma sai magarba sannan za a kuma tsaya a ci gaba da ta addu'o'i ana tsayuwa arfa. To daga nan kuma, in rana ta faɗi za a taho ba za a yi sallah an ba sai an zo Muzdalifa. To shi ne yake tambayar su sanda za ku taho daga Mina, tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ku taho filin arfa yaya kuka taho. To shi ne yake ba shi yake cewa faƙala, kana ya hillu minnal muhillu. mai ɗaga murya da hailala yana ɗaga murya da hailala.
Falayin kira alai.
Wani baya ce masa kai, talbiya ake yi, wani yana cewa la ilaha illallah. Ba wanda yake min musu.
Yau kabbir min natta kabiri.
Wani kuma yana yin kabbara, mai kabbara yana kabbara na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuma ba wanda yake hana shi, Falayin kira alai.
ba wanda yake masa musu. shi yasa lamarin addini mai sauki ne in dai an ba da dama kowanne a yi karkace a wanda bai naka ba shi bai daidai ba tunda dai an ce kowanne za a iya shi kenan kowanne aka yayi
Babu tahajiri bin rawayi yau ma'arafata.
to tunda an kwana amina an waye gari asuba an yi sallah to ana son a tafi filin arfa lokacin gardin rana a taho da safe ta yadda za a iya zuwa a tarar da filin arfa kafin lokacin azahar yayi
حدثنا عبد الله بن يوسف مم.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال مم.
كتب عبد الملك إلى الحجاج Abdulmalik bin Marwana ya rubuta a Jari bin Yusuf Sakafi ألا تخالف ابن عمر في الحج za a je aikin haji, kai hajjaju kai ne amirul hajj, amma duk abin da za ka yi a filin aikin haji, kar ka saba da abin da Abdullahi dan Umar ya gaya maka, yanda ka ga yayi da yanda ya ce za a yi haka za a yi.
فجاء ابن عمر رضي الله عنهما Abdullahi dan Umar ya zo Allah ya dare su, وأنا معه يوم عرفة ni ina tare da shi ranar arfa حين زالت الشمس lokacin da rana ta yi zawali.
فصح عند سرادق الحجاج Abdullahi dan Umar tsakiyar lokacin rana sai ɗaga murya a kofar gidan a kofar rumfar Hajjaju gwamna kenan wanda kuma yake Amir al-Hajj yana ji da kansa sai ce kai Aha, فخرج sai ya fito وعليه مرحبة مسفرة a jikinsa akwai mayafi wanda yake mai fatsifatsi فقال sai Abdullahi dan Umar ya ce sai shi Hajjaj dan Yusufa ya ce ما لك يا أبا عبد الرحمن wai lafiya menene ya same ka ne ka zo min cikin ranan nan فقال الرواحة sai shi ai tafiya za mu yi filin arfa إن كنت تريد السنة idan kana son mi wannan aikin namu na hajji akan tsarin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu aka tashi mu fita wannan shine fa alƙaƙai shi yana son ya nuna kansa shi kuma Abdullahi dan Umar yana son ya nuna masa ga yanda annabi yayi kuma akan wannan rigimar da suke yi ta wannan tafiyar duk abin da zai ce ba haka zaka bi ga yanda annabi yayi. tashi kai kaza yanzu annabi yi kaza bar kaza annabi bai yi kaza ba wannan sai ya bata min rai wannan dalili ne yasa ya kashe Abdullahi dan Umar shi jaji dan Yusuf a wannan tafiyar suna tafiya sun yi tafiya sun je sai sa yaransa su je su samo mashi su tsoma shi a cikin guba sannan su zo idan Abdullahi dan Umar yana masallaci su yi kare shi da shi kamar basu gani ba suka zo suka yi haka kuwa aka ɗauke shi a kai shi gida yana jiya Hajjaji dan Yusuf Sakafi sai ya zo i gaishe shi sai ce da mun san wanda i maka wannan da sai mun maganin sa sai daga kai ce kana zaton akwai wanda i min wannan ba kai ba kana zaton ban san kai kasa aka yi mun bane to na'am قال هذه الساعة ita yanzu za a ce za mu tafi kuma قال نعم sai ce kwarai kuwa in dai sunna annabi kake so yanzu za ka tashi ka tafi ba kwanta za ka yi ba sai rana ta yi sanyi a sannan a ɗauko shugaban ƙasa ana jiniya wi wi wi wi sannan a wuce da kai a kai kai a yanzu za ka tashi mu tafi cikin rana fantsar قال ya ce فأنذرني to ka ɗan bari ka ɗan saurara mun حتى أفيد على رأسي an ɗan kwara ruwa a jikina a kaina ثم خرج sannan na fito فنزل sai abdullahi ɗan umar ya sako daga ra- ra- raƙuminsa حتى خرج har الحجاج sai da hajjaji ya gama shirya ya fito فسار بيني وبين أبي sannan ya zamanto yana tafiya da ni in ji abdullahi dan umar da salim dan abdullahi dan umar ya ce da muna tare ni da babana muna tafa aje amma da ya fito sai shiga tsakaninmu nan gefe ni ne can gefe babana ne shi kuma yana tsakiya
فقلت sai na ce ba إن كنت تريد السنة in ji shi salimu to kai ranka ya daɗe fa sunna kake so a wannan tafiyar taka
فقتل الخطبة za mu je filin arfa za a yi sallar arfa za a yi hudu ba arfa amma kai gajeriyar hudu ba karka yi mutane dogo hudu ba in dai sunna kake so annabi gajeriyar hudu ba yake yi وأجل الوقوف kuma idan wato an je kai gaggawa da tsayuwa
فجعل ينظر إلى عبد الله ba sai ya daina kallon Abdullahi dan Umar ba babanka ya ce na fito da rana na fito kai kuma kana gaya min wata magana daban bayan na tsaro takardu na fulsuke wajen goma ina son sai na tashi kuma ya kace in takaita
فلما رأى ذلك عبد الله yayin da Abdullahi dan Umar ya ga yana kallon sa قال صدقة sai Abdullahi dan Umar ya ce "Ai, gaskiya ya gaya maka abin da ya gaya ma haka annabi yake mu nan gidan mabiya annabi ne
باب الوقوف على الدابة بعرفة babin tsayuwa akan dabba a dabba a a filin arfa shin an je tsayuwa arfa da mutumin da ya tsaya a tsaye da mutumin da ya tsaya akan dabba wanne ne ya fi lada حدثنا kuma sannan ya ma halatta mutum ya tsaya akan dabba حدثنا عبد الله بن مسلمة أنا أبي النذري نعم عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا أختلفوا عندها يوم عرفة mutane suna saɓani a wajen ranar arfa في صوم النبي صلى الله عليه a cikin وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi ne a filin arfa duk da gashi alhaji kuma yana yin azumi فقال بعضهم wasu suka dinga cewa هو صائم aiko annabi azumi yake mu tun da gari iwaye bamu ga ya ci wani abu ba وقال بعضهم wasu kuma suka ce ليس بصائم a ba azumi yake yi ba da azumi yake ai ba haka za ka gani ba فأرسلت إليه بقدره sai ta لبني aika zuwa gare shi da gidauniyar nono وهو واجب على بئيره yana tsaye a kan raƙuminsa فشربه sai ya sha wannan abin da ta aiko masa ba ga ya nuna kenan ba azumin yake yi ba sallallahu alaihi wasallama باب kar ka الدم ce ka je filin arfa ka je ka tara kaya ne ka ci wannan ka ci wannan ka ji annabi ba saboda ma ba a gaina ce ce ba an dauka ma azumi yake ba irin yanzu ba da za a je kai ne can kai ne can ka ci wannan ka ci wannan ballantana ka ga banza ta faɗi ana raba sabil a can ana raba sabil a can ka ɗauko wancan ka karɓo wancan ka karɓo wancan ka rasa yadda za ka yi da shi a ina babu jam'i bainas salatai ne bi arfata وكان ابن عمر رضي الله عنهما abdullahi dan umar ya kasance Allah ya yarda da shi إذا فاتته الصلاة مع الإمام idan ya rasa samun sallar da ake yi a filin arfa tare da jagoran tsayuwar arfa جمع بينهما shi zai lasa ya hada azhar da al'asar din i sallarsa shi kadai وقال الليث lais bin sa'ad ya fada حدثني وكيل mhm عن ابن شهاب mhm قال مم.
أخبرني سالم na'am أن الحجاج بن يوسف sa jaji dan yusuf sakafi نزل عاما shekarar da iyaki abdullahi dan zubairin نعم نزل بي بن الزبير رضي الله عنه Allah ya yarda a gare su سأل عبد الله ya tambayi abdullahi dan umar كيف تصنع في الموقف يوم عرفة ya za ku yi ne a tsayuwa a filin arfa فقال سالم salimu ya ce masa إن كنت تريد idan السنة dai kana neman tsarin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فأتر بالصلاة يوم عرفة saboda haka kai ga wato kai saurin yin sallah ranar arfa kai ta a lokacin garjin rana karka ce a za a tsaya ce kowa jama'a sun cika dan su ji wa'azinka dan su ji hudubarka ka san shi Hajjaji dan Yusufa gwani ne a wajen huduba shine yaje zai yi huduba ga inda aka tura shi a matsayin gwamna ya fara cewa ya bayan godiya ga Allah naga kawuna duk sun nuna kuma lokacin girbe su yayi kuma ina ganin ni ne wanda zan girbe wa'annan kwanuka kawunan kaza kaza kaza kaza to ya so ya irin wannan suka ci kai ba haka ake ba nan tsarin sunnan manzo Allah yake kai sal- kai sallah da wuri in kai sallah kai huduba kuma kai gajeriya kaga ma wasu ba su karusu ba domin kaga irin wannan tafiya wani ba sai ya kai lasar bai karusu ba na'am malam فقال عبد الله بن عمر Abdullahi dan Umar yace صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر بالسنة ai wannan da kaga ya ga ba yayi gaskiya domin a sahabbai sun kasance suna hada tsakanin azhar da la'asar a wannan lokaci na sallar azhar فقلت لسالم sai na gaya wa salimu أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya aikata فقال سالم sai salimu yace هل تتبعون بمثل ذلك hal yattabi'una fi zalika illa sunnatahu yanzu sahabbai suna da wani abin da suke bi ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba su da wani abin da ya wuce bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama نعم الحمد لله to alaihi dallahi الله يشكر على خير آمين.
الله تكم مقبتا أنا زريا Allah kai mu aikin hajji أنا بالرحمة
bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim نعم وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am nan za ta shigo
نجم النبي ونجم النفاق to
ونجم النفاق من بعض المنافقين wannan jamal nifaqu نعم zamanto
ونجم المنا ونجم النفاق.
النفاق Ehe. Min baril munafiqina.
Na'am.
Munafunci ya zamanto yana ɗaukaka daga shashin munafukai.
نعم حتى قال Har shashin munafukai suna cewa, كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana alƙawarin za mu ci taskar Kisra da Kaisara.
وعهدنا اليوم Amma yau ga mu da za mu ci wannan taska, لا يعمل على نفسه kowa baya iya amincewa kansa, kowa ta kansa yake. A hakan za mu samu taskar sarkin Kisra da Kaisara أن يذهب إلى الغائب ko zuwa ba, ba, ba haya mutum ba iya yana tsoron kada ije ya haɗu da waɗanda suka zo yakin nan.
وحتى قال بعض الآخر An shashin wasu munafukan suna cewa لملئ من رجال a قوم cikin mutanensu إن بيوتنا أورثا mu fa gaskiya gidanmu yana tsaraici من العدو daga abokan gaba فأذن da لنا haka yi mana izini أن نخرج mu mu fita فنرجع إلى mu دارنا koma gidaje wannan wajen gaskiya muna tsoro فإنها خارجت خارج المدينة domin su suna wajiyar Madina وحتى أمت بن سلمة بالفشل har banu Salima suka yi nufi zuwa Siraunana وفي هؤلاء a cikin waɗannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض Suna yayin ما da وعد الله ورسوله munafukai إلا suke غرورا.
faɗa da waɗanda zukatansu akwai ciwo abinda Allah ya mana alkawari da manzon Allah bai mana alkawari ba sai abin da yake wai na rudi وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم yayin da فارجعوا.
wasu jama'a daga cikin suke cewa ya ku mutanen Madina yau fa ba zancen Madina ku koma asalin ƙauyukan ku kawai ku gudu ويستعفف فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا أوراق wasu suna neman izinin manzon Allah cewa fa wai gidajen suna cikin tsaraici وما هي ba بأوراق wani tsaraici kuwa إن يريدون إلا فرارا kawai so suke su gudu daga wajen wannan yakin أما رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama فتقنع بثوبه ya lullaba da mayafinsa حتى أتاه بدر قريظة har sai da labarin yaudarar banu Quraiza ta zo masa فاضطجع ya ya shingida ومكث طويلا ya zauna ya dade حتى اشتد على الناس البلاء har dai bala'u bala'i ya tsananta ga mutane ثم نهض مباشر مباشرا sannan ya zabura yana mai farin ciki يقول
yana cewa الله أكبر Allahu akbar أبشروا يا معشر المسلمين ku yi farin ciki ya ku taron musulmi بفتح الله ولم cewa wannan tsoron da muke ciki buɗe ne na Allah da taimako ثم أخذ يقدسني Sannan annabi haɗe yana tsarawa ga yadda za a fuskanci wato wannan wato a, jinginar da aka bayar وكجمع من هذه الخطة kamar wani juz'i ne daga wannan tsarin كان يبعث القرة إلى ya المدينة kasance yana aika masu gadi madina لئلا يؤتى الزرار don kada a je wajen ƙananan yara والنساء da mata ولا غرة a bisashen mata a je a ɗebe mutanen madina ولكن كان لابد من إقلال amma kuma dole a fuskanci wannan rigimar da take mai kaifi يفضي إلى اتخاذ wadda take الأحزاب bayuwa zuwa yadda za a taɓar da waɗannan taron kafirai وتحقيقا لهذا da الهدف tabbatarwa ga wannan hadafin أراد أن يصالح عيينة annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara tunanin ko ya yi sulhu da kuye na tunan hisinin والحارث بن da harisu ɗan aufin wanda suke shugabannin gaɗa fana ala sulusi a bisa za a ba da sulusin iyayen itaciyar madina kyauta duk shekara a dinga ba su hatta yansarifa bi qawlihima don haka su yadda su juya da mutanen su bar wannan wajen wa yaqulu muslimuna wannan zai sa musulmi su samu kaɗaita ila haja azimatu a cikin riskuwa da wata karaya wadda za ta sanya su faduwa a cikin gaggawa daga ɓangaren ƙurishawa allati ihtabaru mada quwwatiha wannan da sun riga sun san tsawon ƙarfin wato ƙurishawa wa asaha da yakinta ba mai mai ci ba وجرت المراودة على ذلك nema akan wannan ya gudana فاستشار السعدين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawara da Sa'ad ibn Mu'adh da Sa'ad ibn Ubada akan wannan magana tasa قال suka ce يا masa رسول الله ya ma'aikin Allah إن كان الله أمرك بهذا idan wannan abin da kace ayi sulhu da su mu dinga ba su dabino su koma فسمع Allah ne ya ce ayi to mun ji mun yadda mun ji mun yadda وإن كان شيء تسمعه لنا amma idan wani abu ne wanda kai a hangenka kake tsarawa shine mafita a wajen mu فلا حاجة لنا فيه ba ma bukatar su janye su din nan akan su tafi su zauna muna da yanda zamu yi da su لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان da mu da su sun sani mu ba kan wallasa bane To, da da mu da su muna kan shirka kafin zuwan musulunci وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة a wannan lokacin طيبة sun san ba su isa su ɗanɗana dabinan madina ba sai in mun musu garar baki أو بيعا ko kuma mun siyan musu da shi da kuɗinsu فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له to a baya ma kenan balle yanzu da Allah ya girmama mu da musulunci ya shirar da mu zuwa gare shi وأذنا بك kuma Allah ya girmama mu da sababin ka ya rasulullahi نؤتيهم أموالنا za mu ɗauki dukiyarmu mu miƙa musu ci a banza والله لا نؤتيهم إلا mun rantse da بالبيت.
girman zatin Allah in sun taba dabinan Madina sai dai da takobi نعم. فصوب رأيهما manzo Allah ya ce maganar nan da kuka faɗa ita ce daidai وقال yace إنما هو شيء أصنعه لكم ni wannan shawarar da na kawo ta farko ku nake ji shi yasa nace ko a yanda ku ba za ku tabe ba لما رأيت الع- لما رأيت العرب Yayin da na ga Laraba gaba ɗaya.
واحدة sun ɗauki baka guda ɗaya suna hannun ku da su larawa duk sun haɗe kansu a kan ku ku kaɗai
ثم إن الله عز وجل sannan Allah mai girma da buwaya وله الحمد godiya ta tabbata a gare shi سمع أمرا من عند ya aikata wani lamari da gare shi فقال به العدو wanda ya ya zamanto makiya sun taɓe da sababinsa فهزم جمعهم kuma ya watsa taronsu وفلح بهم ya dakushe kaifinsu وكان مما هيأ من yana ذلك daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya daga wannan أن رجلا من غطفان wani mutum daga kabilar gadfana قال له نعيم بن مسعود ana ce masa nu'aymu dan مسعود mas'udin dan amiran al-ashja'i رضي الله عنه Allah ya yarda da shi جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال يا رسول الله yace ya ma'aikin Allah إني قد أسلمت ni na musulunta وإن قومي لم يعلموا بإسلامي mutane na banu gadfana ba san na musulunta ba فأمرني ما شئت ka umarce ni da abin da ka so فقال رسول الله dan sallallahu alaihi wasallama yace masa إنما أنت رجل واحد to kai dai guda ɗaya ne فقد إلا أن ما استطعت ka je ka tagale mana gwiwar su gwargwadon yadda ka samu iko فإن الحرب خدعة domin yaƙi ai ɗan yaudara ne فذهب من فوره ya tafi da gaggawarsa إلى بني قريظة zuwa yahudawan banu kuraiza كان عشيرا له في الجاهلية ya kasance abokinsu ne a lokacin jahiliya ودخل عليهم ya shiga wajensu وقال ya ce da su هل أردتم واجي ودي.
إياكم ودي إياكم kun san soyayya ta a gare ku tuntuni وخاصة بي- ما بيني وبينكم musamman ma abin da yake tsakanina da ku قالوا صدقة aka ce gaskiya ka faɗa قال ya ce فإن قريشا to ku sani ƙuraishawan nan da kuka gansu ليسوا مثلكم kar ku yarda da su ba irin ku bane البلد ب- ببلدكم nan garin da aka zo za a yi yaƙi ku fa garin ku ne فيه أموالكم a nan dukiyarku take, وأبناؤكم a nan ‘ya'yanku suke, ونساؤكم a nan matanku suke, لا تقدرون أن تتحاولوا منه إلى غيره ku ba za ku iya tashi ku bar nan garin ba, وإن قريشا da وغطفان Qurayshawa daga ɗafana قد جاءوا لحرج محمد sun zo don su وأصحابه yaƙi manzon Allah da sahabbansa, وقد زاهرتموهم عليه ko kun yarda kun taimake su akan haka.
وبلدهم وأموالهم ونساءهم Su Qurayshawa daga ɗafana garinsu da dukiyarsu da matansu da ‘ya'yansu suna can nesa, ko mai ta fanje-fanjen ku za su bari a ciki.
فإن أصابوا فرصة In sun samu dama sun yi nasara انتهزوا za su ɗebi nasarar su ne wa su inna tafi zuwa ga iyayensu ga garinsu in ku ba haka ba la yuqbi baradikum za su gudu garinsu ne su baku da manzon Allah tarakukum wa su muhammadin kyale ku da ku da manzon Allah fantaqim minkum kaga za ku ɗanɗana ayanku a hannunku qalu sai ku suka ce mamal amal ya nu'aym gaskiya wannan shawarar da ka kawo magana ce amma ya za a yi ya kai nu'ai mutum da ka gano haka qala sai ce maganar da nake gani la tuqatilu ma'ahum kar ku yadda ku yaƙi tare da su hatta yu'tikum rahinum har sai sun ba ku raha'in jingina qalu sai suka ce laqad asharta birra'i kai ka zo na magana wadda take ta dace mai ma'ana thumma madha nu'aymun ala wajhi sannan nu'aim yana fita daga wajen yahudawa sai ya tafi wajen ƙurayshawa qala lahum ya ce da su ta'lamuna wuddi lakum kun san dai ni yanda nake kauna a ga cikin ku wa nushi lakum kun san yanda nake nasiha a gare ku qalu na'am suka ce gaskiya mun sani qala sai ce inna yahudan na'am قد ندموا على ما كان منهم من نقض آل محمد وأصحابه ku nan kuna nan kuna cika baki za ku haɗa kai da Yahuda su tuni fa sun gano sun yi nadama bisa warware alƙawarin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa وإنهم قد راصدوه sun aika masa أنهم يأخذون منكم رهائن يلفون za su karɓi jingina da gare ku za su bashi abin da yake ma'ana na jingina wato su ba su mazaje shugabanni guda ashirin su Yahuda su bawa wato a a Qurayshawa su bawa Yahuda shugabannin su guda ashirin su riki sannan su fito a yakin saboda haka su kuma da ya je wajen su yace to za su ce ku ba su shugabannin ku ashirin za su ba manzon Allah ya kashe na'am ثم يوالونه عليكم sannan sai su taimaka masa a kanku.
سألوكم رهائنهم Don haka ni shawara ta idan sun ce ku ba su shugabanninku jingina, فلا تؤذوهم kan ku bayar manzon Allah za su ba ya kashe su.
ثم ذهب إلى غطفان Kuma wannan ya gama da su, sannan sai ya tafi wajen ƙabilarsa banu ga ɗafana.
فقال لهم مثل ذلك Kuma ya gaya musu irin abin da ya gaya Qurayshawa.
فلما كانت ليلة السبت من شوال Daren Asabar daga watan Shawwal فنا shekara ta biyar daga hijira بعثوا إلى يهود suka aika Yahudawa أن لسنا بأرض مقام mu fa nan ba mun zo zama bane.
وقد هلك القرى Ga dabbobinmu da raƙumanmu dun fa sun fara gajiya.
فانهبوا Ku بنا zabura da mu mu je mu yakin nan ayi a gaba حتى نجاز حتى يناجز.
يناجز an mu محمدا gaba da wai annabi sallallahu alaihi wasallam فأرسل إليهم اليهود yau da suka ce to أن اليوم يوم السبت kun san fa yau ranar asabar ne ba za mu fita ba وقد علمتم ما أصاب منكم mu ranar asabar kun san abin da ya samu wanda suka gabace mu إلى هذا yayin da suka yi wani abu a cikin ranar asabar ومع هذا kai ba ma ta ranar asabar ba فإنا لا نقاتل معكم ba za mu yadda mu yakin nan da ku ba حتى تبعثوا إلينا sai رهائنا kun ba mu shugabannin ku jingina فلما جاءتهم رسلهم yayin da yan بذلك aike suka zo Qurayshawa da wannan bayani قالت قريش وقد Qurayshawa daga dafanu suka ce صدقكم إها.
والله رأينه Nu'aymu ya faɗi gaskiya فبعثوا إلى يهود sai suka aika Yahudawa إنا والله لا نرسل إليكم أحدا Ina mu ko mutum ɗaya ba za mu ba ku ba.
فاخرجوا معنا In za ku zo mai yakin ku fito mai yakin.
حتى نناجز محمدا Har mu gama da annabi sallallahu alaihi wasallam.
فقالت قريظة Kwarai banu Qurayza suka ce صدقكم والله رأينه kun ga da ai ba abin da ya faɗa yayi gaskiya sun Isma'il kuwa ashe da so suke mana su shigo shigo ba zurfi.
فتخاذل الفريقان Wannan ya kawo aka samu saɓani a cikin jama'un guda biyu.
ودبت الفرقة بين Rarraba ta shiga tsakanin sahunsu.
وخرجت أعضائهم Niyyarsu ta kuma zo manto ta yi rauni.
وكان المسلمون يدعون الله تعالى Dawa musulmi suna can suna ta addu'a.
اللهم استر عوراتنا Allah ka sisirce tsaraicinmu.
وآمن روآتنا Allah ka amintar da tsoronmu.
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama yi mummuna addu'a ga waɗannan wanda suka taru za su yake shi.
فقال Allah Annabi ya ce, اللهم منزل الكتاب Ya Ubangiji da ya saukar da Alƙur'ani, وجيء الحساب ya mai gaggawar sakayya, وجيب الأحزاب ya mai watsa taron kafirai, اللهم هزمهم Allah ka watsa su, وزلزلهم Allah ka girgiza su.
وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين Hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya ji addu'ar musulmi, ya ji addu'ar manzon Allah.
وبعد أن جبت الفرقة في صفوف المشركين Bayan rarraba ta shiga cikin sahun mushrikai, وترى بينهم السكان faɗewa ta nata cikinsu, أرسل الله عليه Allah tabaraka wa ta'ala ya aika musu rundina daga wato ta iska وجعلت تقود ta haɗu tana rusa hemarsu لا تدع لهم قدرا ba ta barin wata tukunya a gare su إلا قدرها sai ko ta kifar da ita ولا ذنبا ba ta barin wani itace wato wata igiya إلا قلعته sai ta tumbike ta ولا يطير لهم فرارا ba ta barin wani tabbata a gare su وارسل جنودا من kuma Allah ya aiko rundunar mala'iku يزلزلونه tana girgiza su ويلقون في suna قلوبهم jefa ونفاقا.
tsoro a cikin zukatansu وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a cikin wannan dare mai sanyi karisa mai tsananin sanyi mai القارثة tsananin sanyi حذيفة بن ya اليمان aika huzai fatul yamani ya je ya ci aidin yadda suke ciki يأتيه بقبرهم dan ya zo da labarin abin da wa'annan taron kafirin suke ciki فوجدهم على هذه الحالة har sai ya same su akan wannan halin وقد تهيأوا للرهيب haƙiƙa sun yi shirin za su gudu فرجع رسول إلى رسول ya dawo الله zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فأخبره ya ba shi labari برهيب للقوم cewa mutane za su gudu فأصبح رسول Annabi sallallahu alaihi wasallama yi waye gari.
وقد رد الله عدوه Hakika Allah ya mayar da abokan gabansa da makircinsu da bakin cikinsu لم ينالوا ba خيرا samu alheri ba.
وكفى الله الفتنة Allah ya isarwa muminai yakin da suka aka nufo su da shi.
وصدق وعده Allah ya cika alkawarinsa, وأعز جنده ya ɗaukaka rundunarsa, ونصر عبده ya taimaki bawansa, وعظم الأعزاب ya watsa وعلا.
taron kafirai shi kadai.
فرجع إلى المدينة Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina.
وقالت غزوة الخندق Wannan yakin handaku ثلاث خمس an yi shi a shekara ta biyar daga hijira a شوال watan Shawwal.
على أسيد a bisa zancen da ya fi ƙarfi guda biyu Mushrikai sun tsaya, sun za kewaye da manzon Allah da musulmi shaharan wata ɗaya aka an kewaye madina ba shiga ba fita auna wa ko shaharan abin da ya kama da wata waya budu ba ajal jam'i bainal musulmi yana bayyana tare da haɗawa tsakanin abubuwan da ya zo annabi da ya tafi farkon fara yakin kanat fi shawwal ya kasance a watan shawwal wa ne ayatuhu karewarsa a cikin zulƙida ne wa kana ibn sa'd Abdullahi a Ibn- a inda Ibn Sa'ad a wajen Ibn Sa'ad kuwa anna in sarafa rasulillahi juyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yakin Andabu kana yawm al-arba'a ranar Laraba ne bi sab'in baqina min zulhijja saura kwana bakwai zulhijja ya fadi an inna ma'rifat al-azabi ai cewa wannan yaƙi na ahzab lam takun ma'rifat ba yaƙi bane da za a ce an yi asara mai yawa bal kanat ma'rifat bar yaƙi ne wanda take nuna wato yaƙi na kishi lam yajri fi fiha duk da cewa haka amma yaƙi bai gudana ba a ciki mai ɗaci إلا أنها كانت من أعظم المآرب sai dai cewa tana daga yaƙin da aka yankewa wato ƙureshawa ƙarfinsu a cikin tarihin musulunci كما ضخت أنت أنت خاز المشركين wanda taɓewar mushrikai ta tsantsanta a cikinsa وأفادت da kuma fa'idarwa أن آية قوة من قوة العرب ta kowane ƙarfi daga ƙarshen larabawa استثار القوة السبيل ba ta da ikon da za ta iya tumɓuke abu ƙanƙani التي تنمو تنمو wannan da yake تنمو haɓaka a cikin madina لأن العرب domin baki ɗayan larabawa عندهم تستطيع sun أن taru sun تنمو kasa أقوى su zo da wani ƙarfi nasu مما أتت به daga abin da suka zo da shi a cikin yakin ahzab ولذلك قال shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa حين أجلل أجلل الله الأحزاب yayin da Allah ya kori wa'annan tarik wa'annan tattarukan الآن نبذوهم sai ولا ce to يبذون.
yanzu mun gama da su ba za su ƙara iya samun ƙarfin gwiwar su yaƙe mu ba نحن mu نسير ne za mu je mu yaƙe su har gidajensu alhamdulillah amin يمر ولم أرد حديث ولد فآتك فاليوم من أمر Bala Umar za ka wa.
صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Ai ba ala ce ba, wato amma-
ولا آله إلا صراطك المستقيم وعلى آله أخرجهم إلى العظيم سبحان ربك رب العزة